أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزد إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم نون التافينا أجرومية za mu tashi fasalu za mu tashi fasali al-mu'rabatu qismani al-mu'rabatu sunaye da ake yi musu li'irabi qismani kashi biyu ne dama a baya mun ce abin da ake nufi da li'irabi shine caccanzawar ƙarshen kalma saboda bambancin ma'aikata wata kalmar aikinta in ta sa kalma a gaba ya kisra to wannan shine al-i'rabi wata kalmar in ta sa abu a gaba ya fataha wata in ta sa shi a gaba ya rufu'a wata in ta sa shi a gaba ya dauri to wannan caccanzawan da kalmomi suke yi to ya kasu kashi biyu shine al-mu'rabatu abubuwan da ake yi musu al-i'rabi sunayen da ake musu al-i'rabi ake canza su daga wannan su koma wannan kamar kismani kashi biyu ne kismun ɗaya daga cikin yankin yu'rabu ana yi musu li'irabi ne bil harakati da wasla wata kalmar in za a yi mata li'irabi takan li'irabin ta yakan zama da harka ne wasali ne kamar ka ce ja'a muhammadun kaga yayi rufu'a sai ka ce ra'aitu muhammadan kaga yayi fataha eh sai ka ce allahumma salli ala muhammadin kaga yayi kisra to wasu kalmomin in za a yi musu li'irabi to wasulan su ne suke canzawa wa qismun wasu kuma daga cikin kalmomin yu'rabu ana yi musu li'irabi ne bil hurufi da harufa wata kalmar in za a mata li'irabi harafinta ne yake canzawa kamar irin su tasniya sai ka ce ja'a zaidani kaga alifi ne rufu'arsa sai ka ce ra'aitu sai ka ce zaidaini kaga ya ta zama ta zama kisra sai ka ce marartu bi zaidina eh to shine to irin wannan to su kuma ana musu ana musu li'irabi ne da harafi a fallazi urabu bil harakati arba'ata anwa abubuwan da ake musu li'irabi eh na ce wai zaidai wannan zaidaini eh ja'a zaidani ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini eh sai zama kisra wannan ya sai zama shine kisrarsu da fataharsu fallazi urabu bil harakati su waɗanda ake musu li'irabi da harka shine wasali arba'ata anwa'un anwa'in nau'i hudu ne sunaye kala hudu su in suna neman li'irabi za su canza to suna canzawa ne da wasali farko ya ce al'ismul mufradu suna mufradi shi ne irin wanda muka yi misal da shi zaidu ko muhammadu sai ka ce ja'a zaidun kaga ya canza da harafi kenan da wasali wa jam'ut taksir da kuma jam'ut taksir shi kuma jam'ut taksir shi ne wanda muka yi misali irin su rijalu rijalu irin su fussaku irin su kuffaru irin su lambi'a'u to wannan shine jam'u taksir jam'u taksir to shi ma irin wannan jam'u taksir ana masa li'irabi ne da wasali sai ka ce ja'ar rijalu kaga yayi yayi wannan wa jam'ul muannas salim da kuma jam'i muannasi salimi shi ma jam'i muannasi salimi li'irabun sa da wasali ne jam'i mu'annasi salimi kar irin su muslimatu sai ka ce ja'al muslimatu sai ka ce ra'aytul muslimati marartu bil muslimati wal fi'lul mudari'u hakan nan fi'ili mudari'i allazi lam yattasil bi akhirih shay'un wanda babu abin da ya hadda karshen sa shi ba li'irabin sa da wasali ne sai ka ce ya zahabu kaga yayi rufu'a in zaka mai da shi fata sai ka ce an ya zahaba in za ka mai da shi ɗaure ka ce in ya zahab kaga ka ɗaure shi kaga shi ma fi'ili mudari inda ba abin da ya hadda ƙarshensa shi ma li'irabinsa wasalinsa ne ke canzawa sai ce wa kulluha dukkan wannan abubuwan da aka gaya maka turfa'u ana masa rufu'a ne biddan matu da damma in suna neman rufu'a to za ka ga damma ce za ta zo da kanta watun sabu ana yi masa nasaba bil fataha ce da fataha in yana neman fataha za ga fataha ce da kanta watu kufaru ana yi masa kafara bil kasra ce da kasra in yana neman kisra to za ga kisra ce za ta zo da kanta watu juzamu kuma ana yi masa dauri bis sukuni da sukuni kaga nan ya ce maka wa kullu hako to zai zo ya waro maka wanda ba su shiga wannan ka'idar ba to kaga ina masu kullu bid'atin dalala kullu dalalatin wa kullu ha ya ce maka dukkan waɗannan kalmomin da ya gaya maka a baya turfau ana musu rufu'a ne bibban mata da damma watun sabu a musu nasaba bil fatahati da fataha wa tukfadu bil kasrati a musu kafara da kisra wa tujzamu bis sukun kuma a musu dauri da sukuni to kaga dai da ya ce maka kullu ha to amma akwai wanda akwai akwai gyara a ciki wakaraja an zalika salasata ashiya'an ashiya'a wakaraja an zalika ya fita a cikin haka salasatu ashiya abubuwa guda uku sun fita cikin wannan tsarin abubuwa guda uku su kan akwai dan bambanci jam'ul muannas salim akwai jam'i muannas salimi shi jam'i muannas salimi ya dan bambanta saboda me yun sabu bil kasrati ana masa nasaba ne da kasara lokacin da yake neman fataha to kisra ake masa ta'aro shine dai can innal muslimina sai a ce wal muslimati wal muslimati nan kamar innal muslimati ne kaga inna ka saba fataha take duk inda ta sako innal laha amma sai ka jance can innal muslim ya ce wal muslimati to yanzu wannan ti din kisran nan shine fatahatta so da kaga wannan ya fita cikin wacce ka'idar ko wal ismul ladzi la yansarifu sannan sunan da baya sarrafuwa shi ma ya fita wacce ka'idar da aka gaya maka shi kuma mai bambanci sai ya kufadu bil fatahati shi kuma ana masa kafara ne da fataha duk lokacin da suna baya sarrafuwa to in yana neman kafara ma'ana na neman kisra kenan wasali a ƙasa to sai amar fataha shine dai wanda muka bada misali inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min qabli wa awhayna sai ce ila ibrahima ga ila kuma kashi ka karanta cewa duk inda ga ila kisra take sai ga ce ila ibrahima wa isma'ila ka gani bai ci ba ce isma'ili ba saboda mai suna ne wanda baya sarrafuwa sai ka ce waji a yau mai izin sai a ce bi jahannama ga kuma bi da take kisra to so da aka duk sunan da baya sarrafuwa shi in yana neman kisra to fataha ake masa a madadin wannan kisra din wal fi'lul mudari'u sannan kuma duk abin da ya fita cikin wannan ka'idar wal fi'lul mudari'u fi'li mudari'i al-mu'tallil akiri akiru wanda yake da illar ƙarshe duk fi'ili mudari'in da ya zamto yana da illar ƙarshe abinda ake nufi da illar ƙarshe shine ya zama ɗaya daga cikin haruful illati ya zama a gaban sa shine ake kiran su awaya fi'ilin da ya kare da alifi ko waw ko ya to shine mu'talli mai illar ƙarshe a ƙarshen sa akwai harafin illa to wal fi'lul mudari'ul mu'tallil akir shi fi'ili mudari wanda yake da illar ƙarshe yujzamu ana yi masa jazma shine dauri bi hasfi akirihi da share karshen sa duk lokacin shi da fili mudari ya zanto karshen sa akwai ɗaya daga cikin waɗannan harufa na illa a waya to in za a masa dauri sai a share karshen sa me fi'ili mudari mai illar karshe kamar irin su ya da u kaga karshen sa akwai wau kuma kaga ya da u fi'ili ne mudari to in za a masa dauri sai a ce masa lam ya da u shine ana masa ɗauri ne da share ƙarshen sai ka ji an ce lam ya da'u irin man wanda take yin ɗauri sai ka ji an ce wa man ya da'u ma'allahi to kaga kalmar ya da'u ne yawwa irin su kamar yaksha sai ka ji an ce wa lam yaksha a hadanin lallaha wa lam yaksha saboda mai an masa ɗauri in aka masa ɗauri sai a shafe ƙarshen sa shine irin su yarmi sai ka ji an ce lam yarmi ko wancan na ƙurani sai ce sun mai yarmi bihi bari'un shi ne jam'u to shi in fili mudari ya zamtura da illar ƙarshe to shi in za masa ɗauri share ƙarshen sa ake wallazi urubu bil hurufi arba'atu anwa'in wannan mun gama da waɗanda ake musu li'irabi da wasali wallazi urubu bil hurufi waɗanda ake musu li'irabi da harafi wanda idan wasalin su zai canza to harufan ne suke canzawa ba wasalin ba kaga wannan da muka karanta gaba ɗaya magana ce ta wasali to su kuma waɗannan kalmomin da za a gaya maka idan za su za a musu li'irabi to harafin kalmar ne ke canzawa shine wallazi urabu bil hurufi waɗanda ake musu li'irabi da harufa arba'ata anwa'in nau'i hudu ne at-tasniyatu farko akwai tasniya duk lokacin da suna ya zama tasniya ne yana nuna abubuwa guda biyu to shi li'irabin sa harafin kalmar ne ke canzawa kamar muhammadu to in za a mai da su guda biyu sai a ce muhammadani to yanzu muhammadani alifin ya zama rufuwa sai ka ce ja'a muhammadani ja'a muhammadani to kaga alifin ya zama shine rufuwa sai da za ka gane shine rufuwar to in ka mai da shi fata sai ka ce ra'aitu sai ka ce muhammadaini to shine shi kaga wannan in zai yi li'irabi harafinsa ne ke canzawa eh shine shine shine tasniya wajen ulmuzakkari salim sannan sai jami'i muzakkari salimi duk jami'in da ya zama jami'i ne muzakkari salimi to shi li'iraban sa harafin kalman ne yake canzawa idan ba manta ba abin da ake nufi da jami'i muzakkari salimi shine kalmar da idan za a mai da ita jami'i wau da nu'ara kawai ake karawa a gabanta sai ta zama jami'i kamar muslimu in za ka mai da shi jam'i sai ka ce musulmuna kaga iya wau da nu'ara ka kara a gabansa to wannan shine jam'i muzakkari salimi kafiru sai ka ce kafiruna zalimu sai ka ce zalimuna to irin waɗannan kalmomin su ake cewa jam'i muzakkari salimi to duk lokacin da kalma ta zamto jam'i ne muzakkari salimi to in za ta yi mata za a yi mata li'irabi to harafin kalmar ne ke canzawa yawwa shi ne sai ka ji ƙura'ani ce ƙala zalimuna ƙala zalimuna kaga ƙala a ƙa'ida ta kaga gaban tarfu'a yake ƙala lahu ko sai ka an ce to ƙala zalimuna to ƙala zalimuna da aka ce wau ɗin shi ne rufu'arsa in aka sa inna kuma da take safata sai ka ji an ce inna zalimina kaga shi kuma anan ya zama kisra in za a mai da shi wannan yadin ta zama fataha in za a mai da shi sai aka yance bizalimina kaga nan ita ma yadin again ta sake dawowa ita ce kisra so da haka irin su muminuna sai ka ce ja'al muminuna mumine sun zo kaga anan muminuna waudin shine rufu'ar muminuna da muminuna take nema amma idan aka nemi aka zo za a yi marfataha sai kaga ta koma ya sai kaji an ce innal muminina to kaga yadin ta zama in za a masa kisra sai kaji an ce bil muminina kaga yadin ta sake zama kisra to duk lokacin da jami'i muzakkari salim yake to shi in za a masa li'irabi a matsayin karshen kalmar ya canza to sai harufan kalmar su rika canzawa wal asma'ul kamsatu hakan nan asma'ul kamsa su ma li'irabun su da harafi ne shine asma'ul kamsa sune wanda aka karanta abuka hamuka fuka zumali su ma da irabin su da wasali ne a kalmar ce take canzawa sai ka ce ja'a sai ka ce abuka waudin shine rufu'ar da ja'a take nema ko ja'a akuka waudin shine rufu'ar ko ja'a hamuka waudin shine rufu'ar sai da za ka gane shine rufu'a din idan ka sa abin da ke safata sai kaga ya canza sai ka ce inna abaka kaga alifi ne ya koma fatahar da inna take nema shi yasa qur'ani cikin suratu yusuf suka ce inna abana lafi dalalin mubin kaga inna abana ba su ce inna abuna ba eh to shine to duk lokacin da ya zama in kuma kisra yake nema sai a ci sai ka ji sun ce ila abina sai ya ta zama ita ce kisra na shi asma'ul kamsa wal af'alul kamsatu su ma af'alul kamsa af'alul kamsa su ma li'irabin su wa harafin kalmar ne ke canzawa af'alul kamsa duk lokacin da aka samu af'alul kamsa to harafin ne ke canzawa sai dai daga bawa sun istidraki sun ce ya kamata a ce amsalul kamsa su af'alul kamsa sune yaf'alani a yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina kaga su biyar ko to shi yasa aka ce musu af'alul kamsa amma wasu daga wasu suka ce ya kamata a ce musu amsalul kamsa misalai guda biyar abin da yasa aka ce amsalul kamsa misalai guda biyar ba sai iya yaf'aluna taf'aluna yaf'aluna taf'aluna ba shi bane kawai a a kowane fi'ili ka dauka zai iya yi kaga nan yaf'alani zaka cewa ya zahaba ne taf'alani zaka yi cewa tazahaba ne yaf'aluna zaka yi cewa tazahabuna eh yaf'aluna taf'aluna zaka yi cewa tazahabuna taf'ali zaka yi cewa tazahabina shi kawai wannan samfur ya kama kowane fi'ili ka dauka zai iya dauka kaga nan da aka ce yaf'alani zaka yi cewa yadribani nan da aka ce taf'alani zaka yi cewa tadribani nan da aka ce yaf'aluna zaka yi cewa yadribuna nan da aka ce taf'aluna zaka cewa tadribuna nan da aka ce taf'alina zaka cewa tadribina saboda haka kawai samfur ne to duk lokacin da fi'ili mudari'i ya zamto ya zo a irin wannan ma'aunin kaga yaf'alani suna aikatawa guda biyu suna aikatawa su biyu ko to in zaka yi masa li'irabi shi li'irabin sa da harafi ne idan zaka masa fataha to sai ka share nu'arar sai ka ce lam yaf'ala kaga ka share nu'arar in zaka masa fataha ma sai ka ce hatta yaf'ala yawa shi ma nan taf'ala ne in zaka masa fataha sai ka ce hatta taf'ala in zaka masa fataha sai ka ce in zaka marki sai ka ce lam yaf'ala shi yasa wancan na ƙur'ani waɗanda masu masu satu suke kawowa an tafshala an tazula faƙatila sai ka ji malamai masu rubutun ƙur'ani sun ce to me yasa ba sa yin ba ce an taf'alan ba to saboda asma'ul kamsa ne kaga an tafshala kaga tafshalani ne kalmar tasniya ce tafshalani ne to da za a mata fata sai a ce an tafshala sai an ta zula shi ma asalin kalmar ta zula ne ne da za a masa fata sai a ce an ta zula sai a share nu'ara share nu'ara shi ne fatansa an tafshala an ta zula sai kuma faƙatila shi ma faƙatila ne ne an tafshala an ta zula an tafshala an ta zula sai a ce faƙatila to shi ma sai a share wannan nu'ara irin su ya zahabuna in za ka masa ɗauri sai ka ce an ya in zaka masa fata sai ka ce an ya zahabu in zaka masa dauri sai ka ce lam ya zahabu shi yasa wancan na qur'ani fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga taf'alu na taf'alu nan guda biyu gaba ɗaya suna cikin af'alul kamsa ne na farko sai ce wa in lam taf'alu kaga lam din da aka sa dauri take nema sai a ce wa in lam taf'alu sai aka share nu a raddan annaba ka cewa nu'ara dama ita ce rufu'a din sai aka daure shi da nu'ara na biyu kuma sai aka ce walan taf'alu shi kuma wannan shi ma taf'aluna ne da yake aka samu lan mai alifi da fada wannan lan jaye da nu'ara wanda yake sa ai dauri sai aka masa dauri da share karshen wannan kalmar to duk lokacin da fi'ile suka zamto a irin wannan ma'aunin af'alul kamsa din ko kace amsalul kamsa to in suna neman fataha ko kisra to share nu'ara kawai shine wa amma amma tasniyatu to wannan karatun da muka yi da mun tsayawa muna ta misali to zai zo ya sace warware karatun yace fa amma tasniyatu amma ita tasniya ta sunaye fatrufu bil alifi ana mata rufa ne da alifi shine sai ka ce jaa zaidani watun sabu ana mata nasba wa tukfadu ana mata kafara bil yaqi da ya sai ka ce ra'aitu zaidaini ko marartu bizaidaini kaga da shi da nasabarsa da kafarsa duka ya ne saboda haka in kaga zaidaini baka da dama da zaka ce fataha ne ko kisra sai ka duba baya wa amma jam'ul muzakkari salim amma shi jam'i muzakkari salimi wanda mun yi magana sa a baya shine jam'in da idan za a zai zama jam'i wau da nu'ara kadai za a kara karshen sai ya zama jam'i to shi irin wannan fayrufa bil wawi ana masa rufu'a ne da wau in ka ce ja'a muslimun musulmi ya zo sai ka ce ja almuslimuna to waudi shine rufu'a wayun sabu kuma ana masa nasba ne wayukfadu kuma ana masa kafara bil ya'i da ya sai ka ce bil sai ka ce ra'aitul muslimina ya din ta zan fataha ko ka ce bil muslimina ya ɗin ta zan fataha wa amma asma'ul kamsatu to amma asma'ul kamsa faturfa'u bil wawi su rufu'a su da waw ne su asma'ul kamsa rufu'a su da waw ne shine irin su abuka sai ka ce ja'a abuka faturfa'u bil wawi ana musu rufu'a da waw wato sabu kuma ana musu nasaba bil alifi da alifi sai ka ce ra'aitu abaka ko kuma inna abana wato kufadu bil ya'i ana yi musu kafara da ya in yana neman kafara wasali kasa sai a sa masa ya eh sai a ce ila abika ko nan da suka ce ila abina minna wa amma alif wa amma af'alul kamsa amma su waɗannan af'alul kamsa ko asma'ul kamsa kamar da muka karanta fatrufa'u bin nuni ana musu rufu'a ne da nu'ara in kaga ya zahabuna to nu'ara ita ce rufu'ar in kaga ya duribuna nu'ara ita ce rufu'ar in kaga ya kuluna nu'ara ita ce rufu'a shine fatrfa'u bil nuni ana masa rufa da nun watun sabu kuma ana yi musu nasaba wa tujzamu ana musu dauri bi hasfiha da share wannan nu'ara sai kaji an ce an ya zahabu ko an taqula ko an tafshala ko an tazula da makamantan irin wannan wallahu ta'ala a'lamu